أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على تمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna hudu ga wata na takwas hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1442 wanda ya dace wa 18 din watan uku miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 36 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha wallafan shehu malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya rahama gare shi darasi na ƙarshe muna cikin gaba ta 87 wanda take nuni akan cewa wajibi ne abun ne mutumin da ya mutu walau kana kafiran ko da zamanto kafiri ne sai makaranta hadisi na abu talhat ansari allah ƙara yarda a gare shi kuma wannan abin da abu talhat ansari ya ambata da yawa daga cikin sahabbai sun zo da shi da haka malam sai ya haɗa riwayoyin gaba ɗaya sai ya kawo su jumla wahida sannan sai malam yake cewa idan muka duba ƙasa za mu ga yake ce al'awwal ƙultu rawahu jama'atun minas sahaba ya ce wannan abin da abu talat al'ansari ya ambata na cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya sa an hada kahuran da aka kashe a yakin badar ko sai aka sa su cikin aka zuba su cikin wata tsohuwar rijiya da aka zuba su aka binne su gaba daya kaga wannan yake nuni akan wajibcin binne mutum ko da kahuri ne bi ma'ana gangan jikin dan adam iya da darajar da bai kamata a bar shi a haka nan ba to bayan an binne samun Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan su yake cewa ya Aba Jahl ibn Hisham wa ya Utba ibn Rabi'a wa ya Shayba ibn Rabi'a wa ya Walid ibn Utba manzo Allah yake ce ayan surrukum yanzu wannan ya haranta muku rai shine abun haranta rai ko kuma da a ce kun yi da'a ga Allah da manzon shi Umar yake ce ya Rasulullahi ya za ai ka rika magana da mutanen da ba ji suke ba sai Umar manzo Allah yake ce Umar ya ce tabbas ba ka yi su jin abin da nake haɗi ba sai dai ba a ba su daman su maida ba ne a wata riwaya mazalla ke ce innahumul ana la ya'lamuna yanzu tabbas sun sani cewa annal ladhi abinda na kasance kuntu aqulu lahum nake ta faɗa musu lahuwal haqqu shine gaskiya akai ta ku bi Allah kakku yi kaza ku bar kaza suka yi kememe yanzu gashi ne sun mutu to maliki cewa wannan riwaya ta abu talhat ansari da yawa daga cikin sahabbai sun zo da wannan riwayar kenan da irin wannan wannan bayani yace wa hadhihi riwayatu ba'dihim wa hum al-awwal abu talhat al-ansari yarwihi qatada qatada yake rawaito hadisin yake cewa qala zakarna zakara lana anas ibn malik an abi talha anas ibn malik ya ambata mana daga abu talha bihi da irin wannan hadisin na abu talha kenan anas ma ya faɗi irin shi sannan ma laici athani na biyu kuma ya ce umar abdul khattab umar ɗan khattab shi ma ya faɗi irin wannan abin da abu talha ya faɗi da shi da anas ya ce rawahu anhu anasin aidan bi nahawihi wa fihi az-ziyadatu thaniya akhrajahu muslimun wa nasa'i wa ahmad sannan hanya ta uku daga sahabin manzo Allah abdullahi dan umar مالك وله الرواية الثانية وفيه الزيادة التاسعة أخرجه البخاري وأحمد وفي رواية له فذكر ذلك لعائشة صحابينا uku da yazo da irin wannan abin da Abu Talha al-Ansari ya ambata kenan bayan Abu Talha al-Ansari an samu Umar dan Khattab bayan Umar dan Khattab an samu Anas ibn Malik sannan kuma bayan Anas ibn Malik an samu dan Umar dan Khattab wanda shine Abdullah ibn Umar to duka sun zo da irin wannan abin da abu talha ya faɗi kenan wannan yake mana nuni akan lalle riwaya ce wadda take abu ne sananne a wajen sahabbai cewa kahuri idan ya mutu ana binne shi to amma yanzu dangance da wannan binne wanda aka ma waɗanda aka kashe a wajen yakin fadar abdullahi dan umar allah ƙara da gare shi a malaki ciwo a nan fa zakara zalika li aisha ko kuma fa zukira zalika sai aka ambata wa aisha ai ga abinda abdullahi dan umar ya faɗi fa qalat sai aisha take cewa wahala wahala wawun ha'un lamun ya'ani wahama bi ma'ana abdullahi dan umar ya samu wahami ne in ji wa in ji aisha inda ya samu wahamin ta ce aka ce ya'ani ibn umara innama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahumul ana la ya'lamuna kaga a waccan riwaya ta abu talhat al-ansari innahumul ana la ya'lamuna anna alladhi ji'tu bihi lalle tabbas yanzu sun sani abinda nazo da shi shine abinda yake gaskiya go shi kuma riwaya ta abdullahi dan umar sai ce innahumul ana la yasma'una lalle su kin yanzu suna ji kaga bambanci ne tsakanin abubuwa guda biyu abu na harko ita riwaya abu talhat al-ansari wanda aisha tana goyon bayan riwayar cewa manzalla ya ce su kinna a yanzu sun gane cewa lalle abinda nake kiran su zuwa gare shi ne gaskiya shi kuma riwaya abdullahi dan umar ya ce a yanzu manzalla yake cewa innahumul ana su kinna yanzu la yasma'una suna jin magana da nake hade musu to shine da abdullahi dan umar ya hade haka aisha take cewa wahal wahala bi ma'ana ya samu ya samu wahami ne malaci wa isnaduha hasanun isnadin aisha radiyallahu anha isnadi ne mai kyau sannan kuma wa fiha az-ziyadatu saniyatu aidan kama taqaddama sai ce wa alam ka sani annal ulama malamai tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu kenan tsakanin innahumul ana la ya'lamuna anna alladhi ji'tu bihi huwa al-haq sannan kuma da innahumul ana la yasma'una suna ji da cewa sun sani waccan sun sun sani ita ce ta abu abu abu talhat al-ansari kuma aisha a nan take ita ma sannan ita kuma wannan riwaya ta abdullahi dan umar innahum al-ana la yasma'una suna ji to shi ne malai ce waɗannan riwaya guda biyu gaba ɗaya su sun inganta sai ce to ka sani cewa annal ulama a malamai sawwabu riwaya tabna umari sun sun sun amshi imana sun karbi riwaya abdullahi dan umar cewa daidai ne bimana anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah ya ce innahumul ana la yasma'un cewa lalle suna ji suna ji faraddu qawlaha fihi sai suka malamai suka mayar da magana Aisha na cewa wahala ibnu umar man abdullah dan umar ya samu wahami suka ce li annahu musbitun wa hiya nafiya shi abdullah dan umar tabbatarwa ne ita ko me take yi korewa take da mai korewa da mai tabbatarwa magana wa za a amsa mai tabbatarwa tunda shi tabbatar da abin da yake ga abin da aka faɗi yana tsaye ko yana za ko yana nan wajen amma ita kuma labari aka bata cewa wani ya ce kaza ita kore shi nawa ya kamata a tabbatar mai tabbatarwa ko ba mai korewa ba shi da abin da malamai suka ce li'annahu musbit saboda shi yana tabbatarwa wa hiya nafiyatun ita kuma tana korewa kenan nata shine wanda yake kenan abinda Abdullahi dan Umar ya ambata kenan abu ne tabbatacce sannan kuma ita ma abin da ta ambata sanadi ne wanda yake iya da kyawu malai ce wali annahu lam yatafarrad bidhalika bal taba'ahu kuma abdullahi dan umar ba shi kadai ba yace innahumul ana la yasma'un yace manzo Allah ya fadi a malai ce bal bari dai taba'ahu ai akwai ma waɗanda suka bada goyon baya akan abin da ya fadi su suka suka ambata irin abin da abdullahi dan umar ya ambata yace mutun na farko da ya goyi bayan shi shine abuhu mahaifin shi shine umar ibn al-khattab yanda abdullahi dan umar dan shi hodi shi ma baban haka ya hodi yace innahumul ana la yasma'una suna ji ko dalilin da yake nuni akan haka Aisha sa Umar yace ma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka rika ma mutanen da suka mutu magana sai Umar sai manzo Allah yace wallahi baka ji su ba jin abinda nake hodi ka kiran me innahumul ana la yasma'una ne eh yake cewa Allah kenan Abdullah Umar dan Khattab kenan yana goyon bayan abinda Abdullah dan Umar ya faɗi sannan kuma Abu Talha al-Ansari shi ma Abu Talha al-Ansari yana goyon bayan haka kamar taqaddama kamar da ya gabata a baya malaci wa ghayruhuma da wasu waɗannan guda biyu daga cikin sahabban kenan Abdullah dan Umar ya faɗi Umar dan Khattab ya faɗi Abu Talha al-Ansari ya faɗi yace wa ghayruhuma da wasun su kuma kama fil fathi kamar da yake cikin fathul bari ma lace faraji'uhu in shi'ta tafsil idan kana son ƙarin bayani da detail akan abun to ka je kai muraja'an fathul bari karkashin waɗannan hadisan sannan ma yace wal haqqu anna ma rawahu al jama'atu sawabun abu zance mafi gaskiya shine abinda waɗannan dandazon sahabban suka rawaito shine daidai sannan kuma wa ma rawatuhu aisha kadhalika abinda aisha ma ta rawaito shikin ma daidai ne wa kullun kowane ɗaya daga cikin biyu thiqatun tabbatacce ne mana wanda suka zo da riwaya duka tabbatattu ne mutane ne amintattu ana amsan hadisin su sai ce wala tanaquda bainar riwayatayn sannan ba cin karo tsakanin waɗannan riwayar guda biyu da innahumul ana la ya'lamuna da innahumul ana la yasma'una ba cin karo da aka fadumma ihdahuma ila al-ukhra sai aka hada riwaya ɗaya akan ɗaya kama fa'alna malika kamar yadda muka ambata fi siyaqil hadisi a cikin siyaqin hadisin kaga duka an kawo ya za a hada su gina magana ta abdullahi dan umar innahumul ana la yasma'una ya tabbata cewa sun ji da kunnan su sannan kuma magana ta cewa innahumul ana la ya'lamuna yo ai su ne kat aka ce in ji tsire da ake bada labarin wuta ya ce shi shi ne kan tunda sun mutu yanzu suna rayuwa ta barzaku kuma wajen mutuwar na sun gama la'ikunan suka sabko suka amshi ransu su dulujo sannan kuma allah gashi abubuwan da suka gani a cikin inda tsaka kwantar da su lalle tabbas sun tabbata abinda manzan allah ya zo da shi shine gaskiya sun shaida wannan ko su shaida ba sannan ko manzan allah ya yi magana hallo sun ji abin da ya faɗi kaya kenan riwaya suna mi ana suna haɗuwa waje guda ba tare da ɗaya tuku da ɗaya ba malice akhrajahu ahmad wa ibn hisham fi sirati bi sanadin hasan wa fihi wa fihi az-ziyaratu salisa malice athani to yanzu duka magana ne akan hadisi na farko wanda ya tabbatar da cewa lalle kahuri idan ya mutu ana binne shi hadisi na biyu malike ta an ali radiyallahu anhu qala daga aliyu Allah kare da gare shi yake cewa lamma tuwfi abu talib lokacin da abu talib ya rasu waye abu talib ga aliyu mahaifin shi ne at yake cewa shi aliyu ya ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam faƙultu sai na zo wajen manzala sallallahu alaihi wasallam sai na ce mashi ina ammaka shaikha dalla lalle amminka lattijon nan ɓacacce kadmata ya mutu abinda ya shiya suke ta ƙoƙarin tunkuɗe wai ya musulunta kahin alhali ba haka nan bane ba kaga wa shahida shahidun min ahlihi inna inna ammaka shaykha dhalla qad mata ya rasul faman yuwarihi da duk wanda imani yake mahaifin shi ne ya rasu yazo ya samu manzo Allah yake cewa wannan babban naka lattijon nan bacacce ya mutu faman yuwarihi wa zai binne shi sai an tambaye mi sai an tambaye izini aikin addini sai an tambaye izini kafin a fara shi baka zuwa kai aiki tukun daga ma ka zo ka rika neman dalili wanda shine matsalar da ake samu a wajen a ce kaza bid'a ne mutane su kasa bari ko kuma su kasa fahimtar su kasa fahimtar abin saboda abin zai yi yauni a gare su kai ne kayi shekara 20 ko 30 kana aikata aiki kawai wani sai ya zo bayan ashiyatu duhaha tsakanin hantsi da hudowar rana sai ce abin nan ba haka nan bane ba kwata kwata bid'a ne an kai ba za ka samu lada ba kai yanzu ba kana neman haka ne ko haka nan bane a kana tuna shekarunka 30 da kai a baya kana aikata aikin nan yanzu ho idan na yarda kenan aikin nan gaba ɗaya ya rushe sai ka ce ina ba yiwa sai ta rikici da kai to yake cewa yace fa man yuwarihi wa zai wa zai binne shi qala manzo Allah yace izhab fawarihi ka je ka binne shi kai thumma la tuhdith shay'an kar ka aikata komi hatta ta'tini bayan ka binne shi kai komi ka zo waje na fa qala sai ali ibn abi talib yake cewa yace innahu mata mushrikan ya ce ya maki Allah wannan mutum mushriki ne ya mutu yana shirka to akwai lamba da malam ya koma ƙasa mu koma ƙasa mu ji abin da zai ce malam ya ce hada sari'un wannan abu ne wanda yake karara cewa anna abu talibin abu talibin mata kafiran mushrikan ya mutu yana kafiri mushriki malam ya ce wa fil babi ahadithun kaseera akan haka akwai hadisai da yawa min ahadithu sa'id ibn hazm al-mutaqaddim fi al-mas'alati 60 wa qad qala al-hafiz fi sharhihi lahu yake cewa wa waqaftu ala juz'in jama'ahu ba'du ahli ar-rafd al-hafiz yake cewa na samu wasu bayanai da wasu maganganu da ayyan shi'a na rawafid suka rubuta akthara yake cewa fihi min al-ahadith al-wahiya mafi yawancin abin da aka kawo a cikin hadisai da suke masu rauni addallatu ala islami abi talibin wanda suke nuni akan cewa wai abu talib ya musulunta kahin ya ya bar duniya malice walam yasbut walam walam yusbit walam yasbutu min zalika shay'un ba abin da ya tabbata a cikin abin da suka kawo gaba daya wa billahi tawfiq malice wa qad lakhastu zalika fi tarjamati abi talib fi kitabi fi kitab al-isabati yace kuma nayi takaice magana nayi resume shi a cikin littafin tarjama bimana bada bayani akan rayuwar Ali dan Abi Talib a cikin littafin al-isaba kenan dai a takaice a Abu Talib ya rasu a matsayin mushriki kuma ga dan shi yana ambata haka innahu mata mushrikan faƙala mazalla ya ce mashi izhab fawarihi ka je dai ka binne shi na ce maka ƙala fawaraitu sun ma'adaitu ya ce sai na je na binne abu ɗalib sai na kuma wajen mazalla sallallahu alaihi wasallama ƙala izhab sai mazalla ya ce wa aliyu ɗabi ɗalib ka je faƙatasir ka je ka yi wanka su malatu hudit shay'an hatta ta attini sannan karka aikata komi har sai ka zo waje na an kayi wankan قال فاغتسلت علي يتي نجني وانكا ثم اتيت نكم وجه منزل الله قال فدعالي بدعوات علي yake cewa sai manzon Allah ya mun addu'a da wasu addu'o'i kamar haka yace ma yasurru ne wallahi bai hi faranta mun rai ba annali biha humurun na'am ya zamanto wasudaha a ce an tara mini garke garke na jajayen raƙumma an tara mini garke garke na baƙaƙen raƙumma ya ce wallahi waɗannan kalmomi uku sun hiye min alheri akan waɗannan dukiya gaba ɗaya kala manzalla yake cewa kana aliyu yake cewa kala wa kana aliyu ya kasance aliyu idza ghasala almayyita idan ya ya wanke gawa ightasala daga lokacin duk lokacin da ya wanke gawa shi kuma zai yi wanka akhrajahu ahmad wa ibnuhu wa ibnuhu fi fi fi fi zawaid almusnad min tariqi abi abdurrahman as-sulami عنه قلت وسنده صحيح وأخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وأحمد من طريق أبي إسحاق سمعت سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي بنحوه والزيادات لأحمد إلا الثانية فللنسائي وإسناده صحيح أيضا رجاله كلهم ثقات رجال الصحيحين غير ناجية بن كعب قال العجلي في الثقات كوفي تابعي ثقة kenan waɗannan mazajen da suka rawato hadisin gaba ɗayansu mazaje ne wanda bukhari da muslim suke amsa hadisinsu sai aka ce banda mutum ɗaya shine najiya ibn ka'ab shi kuma qala al-ijli malam al-ijli yake ce a cikin littafin shi as-siqat zaka ce siqat sune mutane tabbatattu wanda ake amsa hadisinsu sai ce game da tarjama bi mana bayani akan najiya tabni ka'abin yace kufiyun dan kasar kufa ne tabi'iyun tabi'i ne thiqatun mutun ne wanda tabbatacce ne ana amsa hadisin shi wa qala al-hafiz fi at-taqrib al-imam hafiz yake ce a cikin littafi at-taqrib yace thiqatun mutun ne wanda yake sika ne an yarda da shi wa amma qaulun nawawi fil majmu' sai imam al-mal albani yake ce amma maganar imam an-nawawi a cikin littafin shi al-majmu' da ya ce rawahu abu dawud wa gairu abu dawud ya zo da wannan hadisin da wasu shi sai ce wa isnaduhu da'ifun amma isnadin hadisin da'ifi ne in juwa ya ji imamun nawawi ko a cikin littafin shi almajmu sai mala albani ya ce fahuwa mardudun ya ce wannan magana ta imamun nawawi abun mayarwa ce magana ce wadda ba tabbatacciya ba ce ba sai mal albani kuma yace wala nadri wajhahu musamman ina mata fuskanta yace illa an yurida sai dai la'alla ko yana nuhatan cewa annahu min riwayati abi ishaq wannan tana daga cikin riwaya ta abu ishaq kenan magana cewa abu talib ya rasu kaza kaza manzo Allah ya bashi umarni ya je ya binne shi sai dai la'alla ya zamanto daga cikin riwaya abu ishaq wa huwa as-sabi'i yake cewa fa innahu kana taghayyara lamma kabira shi wannan abu ishaq lokacin da ya manyanta kamar ya samu sauyi mana ya sauya da mutum ne wanda mai kwarin harra mai kaza mai kaza amma sai dan rikice lokacin da shekaru suka mushe yawa ya ce fa'in kana haza mala albani ya ce in wannan abin ne abin da shi imamun nawawi ya dogara da shi a cikin littafin almajmu ya ce wannan isnadin hadisi isnadi isnadi ne mai rauni sai ce mu kuma fal jawabu min wajhaini za mu bashi amsa akan haka ta huska guda biyu huska na farko annahu min riwayat sufyan anhu wani iya daga cikin riwayar sufyan daga gare shi yace wa huwa min athbatin nasa fihi shi kuma sufyan yana ɗaya daga cikin mafi tabbatuwar mutane a cikin wannan sanadi ya ce kama fi tahzib kamar yadda yake cikin littafin at-tahzib amsa ta biyu kuma annahu lam yatafarrad bihi cewa shi Allah in ma Abu Isa din yazo da shi to ba shi kadai yazo da shi ba misali idan wani yazo da magana misali labari aka kawo wanne ya kawo wanne ya kawo wanne ya kawo wanne ya kawo a cikin waɗanda suka kawo labarin na sai ake tuhuman mutum ɗaya misali yanzu da nazo nace ai an ce kaza kaza kaza kaza ana ji ba wani yazo ce shi ba an ce kaza kaza nafsin magana da na hadi shi ba shi ya hadi sai halla wani ƙara zauwa ya hadi irin wannan maganar dai to sai aka ga tari misali ni na manyanta shekaru na sun kai da hannu rikice misali ana da tantama akan magana ta to kaga magana ta me kamata yi amira ta gehe amma na biyun nan da yazo mutun ne tabbatacce an yarda da shi wannan na ukun da yazo sha mutun ne tabbatacce an yarda da shi yanzu wannan magana sai a ture ta saboda ni a ba za a ture ta ba kenan ne a hudda ni ma daga lissafi a amsa daga wajen wa'ancan shikenan to shine mal albani yake cewa innahu lam yatafarrad bihi shi ai bai kadaitu ba da kawo riwaya shi kadai mal yace balbari dai jaa min min at-tariq al-ula min at-tariq al-ula kama sabaqa yazo ta hanya ta farko kamar da ya gabata yace wa ka'anna an-nawawi rahimahullahu ta'ala mal albani yake cewa kamar imam an-nawawi Allah ya rahama a gare shi lam yaqif alaiha bimana da yazo kan wannan riwaya bai tsaya ba haƙiƙanin tsayawan da ya kamata yayi ya tantance abubuwa aw lam yastahdirha ko kuma bai halarto ta ba ma hina takallama ala alhadith lokacin da ya magana akan hadisin yace hadisi ne wanda yake isnaduhu da'ifun yace wa la'allahu i'tamada fi tad'ifi ala albayhaqi kuma la'alla ya dogara akan da'afa hadisin ya dogara ga malam bayhaqi kenan malam bayhaqi da ya tayi akan ya da'afa hadisin shi ma da yazo kawai sai ya bi shi ba tare da yayi ba ba tare da ya bincike ba fi tad'ifi ala albayhaqi faqad qala alhafiz fi at-talkhis ala alhafiz yake a cikin littafi at-talkhis yake cewa ba'da an azahu li ahmad bayan ya jingina magana zuwa ga ahmad wa abi dawud wa nasa'i wa ibn abi shayba wa abi ya'la wal bazzar wal bayhaqi min tariqi abi ishaq wadanda duk sun zo da wannan riwaya kuma daga hanyar shi abu ishaq malaci wa madaru kalamil bayhaqi imana abinda maganar bayhaqi yake yake danganuwa zuwa gare shi ala annahu da'ifun cewa shi da'ifi ne wala yatabayyanu wajhu ضعفه أما كون بيبين با وكما أي ولم يتبين وجه ضعفه بيبين با ميسا أكتي ضعيفني وقد قال الرافعي إنه حديث ثابت مشهور قال ذلك في أماليه الإمام آه الرافعي كي تاوانا حديثي ني ثابت تبتت مشهور يتي كحديثي ني ما شهرري وانا كوا ما رجع سنشي قال ذلك في أماليه يا هو وانا أتكلم أمالي اللي أمالي sai ce wa azahu fil fathi libn khuzaima aidan wa ibn al-jarud an jingina hadisin zuwa ga ibn khuzaima sannan kuma daga da al-jarud a cikin fathul bari sai ma yace fa'idatun yace shi wannan hadisin awradahu al-baihaqi fi babi imam al-baihaqi yazo da hadisin a cikin babin al-muslimu yaghsilu yaghsilu dha qarabatihi min al-mushrikina al-imam al-baihaqi da ya kawo wannan hadisin yace sai ya buɗe mashi babi sai ce babi ne mai magana akan almuslimu musulmi ya silu zai wanke za karabatihi zai iya ma ma'abucin kusanci gare shi na jini za ka wanke shi in ya mutu minal mashiriki na koda mashiriki ne sannan kuma wa yatba'u janazatahu ka bi gawan shi wa yadfinahu kuma ka je abin ne da kai wala yusalli alaihi amma ba za ka yi mashi sallah ba kenan za ka mushi wanka za ka bi gawan shi a ji abin ne shi amma sallace ba za ka mushi ba me yasa saboda mushiriki ne wannan magana wace ce magana bai haƙi ce magana bai haƙi ce kuma da me ya dogara da wannan hadisin na Aliyu ibn Abi Talib da ya ce wa manzon sallallahu alaihi wasallam ammin nan naka latijo bacecce ya rasu da shi dogara to mu za mu ji bayani da malam zai ana sai malaka ta wa anta tara annahu laysa fil hadisi ma tarjama lahu min al-iqtisal yace kuma duk wanda ya duba hadisin da makaranta zai ga kana ganin cewa annahu laysa fil hadisi a cikin hadisin babu wani bayanin da yake nuni akan ma tarjama lahu abinda shi imamul baihaqi ya tahi zuwa gare shi na tarjama akan hadisin cewa wai zaka wanke gawar mutumin da yake mushriki ne in ya mutu yace a cikin hadisin da ba abin da yake nuni akan haka faqala al-hafiz ta'liqan ala kalamihi sai al-imamu al-hafiz sai ya yi bayani kamar yana ƙarin bayani akan magana ta shi al'imamu al-imamul bayhaqi sai yace tambihun yace fadakarwa laysa fi yake ta laysa fi shay'in min turuqi hadha al-hadith at-tasrih yace hanyoyin da hadisin yazo a hado riwayat in gaba ɗaya ta kowace hanya yace babu inda yake bayyana cewa annahu ghasalahu cewa aliyu ya wanke abu talib ko kaga da yazo cewa mani warihi wannan lattijan ya rasu wa zai binne shi manzala ce kaje ka binne shi ya ce mashi mashi wanka a bi ce mashi mashi wanka kaga bi hudi bago to shine imamul malaka cewa alhafiz yake cewa kenan babu abin da yake nuni akan haka bi annahu ghasalahu cewa wai ya wanke shi yace illa an yu'khadha min zalika min qawlihi sai dai in an so ka duba ganin malaman suke da kaifin tunani akan hadisi yace sai dai in an so a ɗauko wannan maganar ta wata ɓangare wani ɓangare ne ya ce a ɗauko maganar min ƙaulihi daga faɗar shi da yake faɗar aliyu da yake cewa fa'amara ni fagta saltu manzan Allah ya muni umarni fagta saltu na yi wanka to mi alaƙa shi da shi wanke mutumin da ya mutu in aka wanke aiwanka shi ne ce fa'in na liftisala shuri'a min ghaslil mayyit yace ai an shar'anta yin wankan wanka a lokacin da aka wanke gawa kenan kamar su suna ga wani abu ne wanda ana gane shi automatikiyan imana kawai ya wanke shi kenan shi wanzu Allah ya umarce shi wanka sai suka ce kuma walam yushra min dafnihi ai ba inda aka ce misali in ka in ka je ka binne gawa aka ce sai kai wanka amma daga kaji an ce i wanka to ka wanke gawa ne kuma sai ce walam yastadil albayhaqi wa ghayruhu illa ala al-ightisali min ghusli min ghasli al-mayyit al-imam albayhaqi bai kawo hujja ba ko shi ko wani shi ala illa ala al-ightisali sai dai akan wankan min ghasli al-mayyit akan cewa an aka wanke gawa mutun shi ma zai wanka to abin da yasa manzalla ya umurci aliyu ya je wanka kenan ya wanke gawa a wannan mafhumin malace wa qad waqa'a inda abi ya'la min wajhin akhar fi akhirih ya riwaya ta zo daga abu ya'la a wani bangare na daban a ƙarshen hadisin yake cewa kana aliyun idza ghasala maitan ightasala ya kasance aliyu in ya wanke gawa shi ma yana yin wanka kenan manzala sai umurce shi da yayi wanka tunda ya wanke gawa ha wannan ho magana al-hafiz ne da ta'liqin da yema kamar mafaka da ya nemo wa imamul bai haƙiƙo? tawa amma sai mal albani yake ta ƙulutu ni kuma na ce hazihi ziyadatu wannan ƙarin da aka yi na wa kana aliyun iza ghasala maitan iktasala wace wannan ƙarin da aka yi yake cewa inda ahmad aizan wa bunuhu kama taqaddama wa yustaghrabu min al-hafiz kaifa khafiya alaihi zalika wannan ƙarin da aka yi bai tabbata ba kuma ya aka yi wannan ƙarin da aka yi na wakana aliyun iza gasala mayitan ikdasala da aka yi a ƙarshen wancan hadisin ya aka yi wannan abun ya ɓoyu ga alhafiz malice lasiya ma barantana ma wa qad azal hadisa li ahmad kama ra'aita kuma ya jingina hadisin zuwa ga imam ahmad kamar da kai ka gani kenan kamar da ya bayani summa inna qawluhu sannan maganar shi na cewa walam yushra'u liqtisalu min dafanihi wai ba a shar'anta ba yin wanka a lokacin da aka binne gawa mala albani ce fihi nazarun akwai abin duba a nan ma me yasa yace li'anna liqa'il li'anna li yake cewa li'anna aywa liqa'ilin an yaqula li'anna yana yiwa liqa'ilin ga wani mai magana an yaqula yace yace innal hadisa zahiru dilalati ala mashru'iyyati zalika sai ce maka ai zahirin hadisin yana nuni akan mi akan shar'anta yin wanka a dalilin binne gawa ko haka wani ba in ka duba hadisin abin da yazo ya zo ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ya mutu manzala ce je kaka binne shi da ya binne shi kuma wace je kai wanka yanzu zahirin hadisin yake nuni in an binne mamaci ai wanka shi ne abin da albani yake so ya ambata ana yake cewa inda wani zai ce maka an ya kula yace innal hadisa cewa hadisin nan hudu karanta zahirud dilala ba'anan shi a hili take karara ala mashru'iyyati zalika akan shar'anta cewa idan ka binni gawa sai kai wanka me yasa saboda ga manzalla ya umarci aliyu ya je ya binne da ya binne ya komo kuma aka ce mishi yi wanka ko ba wanda ya kawo magana a cikin wannan siyakin hadisin dai ko da an fahimci haka amma dai ba kararra yake ba a cikin hadisin amma magana kuma ta cewa an binne a yi wanka shi kuma kararra yake a cikin hadisin ya ce inal hadisa zahiru dilalati ala mashru'iyati zalika sai ya ce wala yunafihi ziyadatu allati waqa'at yace kuma ƙarin da aka yi a ƙarshen hadisi na cewa aliyu in ya wanke gawa yana wanka bai isa ba ya ture wannan maganar da take ita asalin hadisin ce yake cewa me yasa allati waqa'at fi akhir alhadith wa ta ta faru a farkon hadisin yace ko da ma mun yarda maganar nan misali magana ce ingantatta cewa aliyu in ya wanke gawa yana yin wanka mala yake cewa saboda li'annaha jumlatun musta'nafa kamar jumla ce wata phrase ce wadda aka yi isti'nafin da bana aka kawo ta saboda ƙarin bayani amma ba don ta ture wancan hukuncin ba tunda ai hukunci sai da ya ƙare sai da hukunci ya ƙare magana ta ƙare ta ƙarshe aka kawo aka ce kuma dama ya kasance aliyu in ya wanke gawa yana yin wanka a cikin hadisin kuma ba inda aka ce ya wanke shi kenan jumla ce musta'nafa yace la alaqata laha bima qablaha batta da alaqa da abin da ya riga ya gabata na bayani ka ita a'ani malai yace albani yake cewa ina nihin annahu la dalila babu dalili fil hadisi a cikin wannan hadisin dai anna aliyan cewa aliyu inma kana yaghtasilu cewa wai yayi wanka ne min ghaslil mayyit a dalilin wanke gawa da yi saboda ba abin da yake nuni akan haka yace li amri sallallahu alaihi wasallam iyahu bil ghusli dan umarnin da manzon Allah ya bashi cewa yayi yayi wanka a cikin hadisin yana nuni ne akan shi ya binne shi da ya binne shi aka ce yi wanka kenan ba ana nihin wancan maganan ba malai ce bal haza shay'un wa zaka shay'un akhar wancan wani abu ne daban shi ma wannan wani abu ne daban na'am in yake cewa in in thabatat riwayatu al-atiyatu fala manas malai ce amma in riwaya wadda za ta zo a nan gaba ta tabbatar da abin cewa aka wanke gawa za a yi wanka ya ce lama nasa babu wani jayayya fahimta lama nasa mana ba wani jayayya ba abin da zai hana minat taslimi akan a yarda bima sabaka anil hafiz game da abin da ya gabata wanda bayanin da imam al-hafiz yayi yana mai goyon bayan wa imam al-baihaqi go faqala faqad qala aqiba kalamihi al-mazkur ya ambata a ƙarshen magana shi da ya ambata yace qultu waƙa'a inda ibn abi shaibata fi musannifihi bilafzi ya zo a wajen ibn abi shaiba a cikin littafin shi al-musannaf da lafazin qultu nake cewa inna ammaka shaykhal kafira aliyu yake cewa lalle wannan lattijon nan kahuri kad mata ya rasu fama tara fihi me kake gani game da shi qala mazalla ya ce mishi ara an taghsilahu sannan kuma wa tujannahu ina ga ka wanke shi sannan kuma ka je ka rihe shi mana ka binne shi kenan wa qad warada fi wajh min wajhin akhar annahu ghasalahu yazo a wata fuska daban cewa aliyu ya wanke shi rawahu ibnu abi sa'ad an al-waqidi qultu albani yake cewa game da shi wannan wannan wannan magana da zo ta ibnu abi shayba a cikin littafi al-musannaf na cewa aliyu ya ce wa manzalla inna ammaka al-kafira qad mata fama tara cewa manzalla ya ce an taghsilahu qultu albani yake cewa nace game da wannan riwayar annal waqidi anna ammal waqidi fa matrukun shi waqidin nan da aka ce ya shi yazo da hadisin shi matrukul hadis ne kwata kwata eh in yazo ya magana ce wa ya hade wannan magana a ce ai imamul waqidi ya hade ta ce waki amsa magana shi kamar a yau ne misali a ce wani mutum ya shahara da faɗin wasu abubuwan da ba su da ƴan uwa in yazo ya magana kaga ba kwakin raba ko saboda yawan wasan shi ko kuma saboda faɗin abin da ba haka na makon makamancin wannan matrukun ko muttahamun bil kadhib ana tuhuman shi da cewa makareci ne waɗannan lafuzza za ka riƙa jin sojan malamin hadisi ba sa mutum kara duk wanda aka aka tuhumce shi da ƙarya ko kuma ya bayyana makareci ne to za su huto ƙarar su yi bayani saboda kare maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba irin waɗannan mutane kamata su rawaito su ba tunda yana ƙarya a haka ma kenan yana iya sayi wata manufa tashi ko ta siyasa ko ta kaza ko ta kaza kamar da aka ta samu mutane suka ta kirkirin hadisi saboda su su kare mutuncin gidansu saboda su girmama garinsu saboda kaza saboda kaza fa matrukun muttahamun bil kadhib ana tuhumce shi da ƙarya mala yace da haka fala qimata li ziyadatihi wannan ziyadar da ya kawo daga ibn abi shayba batta da wani kima kina batta da wani daraja wa amma ziyaratu ibn abi shayba an taghsilahu qarin da ibn abi shayba ya kawo a cikin wannan kishi na cewa an taghsilahu ka wanke shi fahiya munkara shi ma riwaya ce munkara aidan kuma li'annahu akhrajaha saboda wanda ya huddo ta min tariqi al-ajlahi ibn sha'bi mursalan shi ma yazo hadisin da yake mursal mursal kuma iya daga cikin kason hadisai suke da'ifai malai ce wa huwa ma'a irsalihi wa huwa ma'a irsalihi kenan al-ajlah ibn sha'b ibn sha'bi an sha'bi al-ajlah an sha'bi yace ma'a irsalihi fa innal ajlaha shi ajlah dinnan duk da cewa yana irsalin hadisi mana sai ya tashi ya ce sahabi ya ce ko manzon Allah ya ce afwan zai ce manzon Allah ya ce sai ya sarar da wa sahabi wa mursalun minhu sahabiyun saqat fa ul gharibun ma rawa rawil faqat misali kai ne yanzu ku hadu da wani ba sai ka ce ai wane ya ce eh kuma kowa san bukari da shi ba eh ba kai zaman da shi ba kamar yanzu misali kai ka ce sai ni kunce ya ce maka kaga ka yara suka hira aihe ka kaga kenan wannan shine mursali ko da a ce maganan ya faɗo ta magana to amma da kace ya ce maka na anan ku haɗu da shi kenan bai ka sare sai dai misali misali ka ce kai ka ce misali cica ya haɗi maka cewa sai nukunciya ce mashi kaza yawwa tunda shi da Allah sun yi tarayyar zamani sun yi tarayyar zamani da shi yanzu kai kuma heka wannan kenan mutum kamar tabi'i ne zai zo sai ya safke sahabi sai ce mazalla ya ce mashi malai ce shi wannan ajila haƙin duk da irsalin shi fa'idal ajila fihi da'af kuma da ifi ne hallau a karan kan shi fihi da'af da'afun da yake cewa fala hujjata da haka ba yanda za a kawo hujja fi ziyaratihi aidan akan abin da ya kawo a matsayin togaciya da ƙari na cewa wai aliyu ya wanke abu talib kenan wannan maganar babu ita mali ya ce wala yudfanu gaba ta gaba wala yudfanu wala yudfanu muslimun ma'a kafirin ba a binne musulmi a hada shi a gwama ya shi waje guda da kafiri a binne shi ba a haka nan sannan kuma wala kafirun ma'a muslim ba a gama kuma kahuri da musulmi kenan ba a gama musulmi da kahuri ko ba a gama kahuri da musulmi eh da kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane hanyar shi bal yudfanu almuslimu fi maqabir almuslimina musulmi za a binne shi a cikin makwantan musulmai wal kafiru shi kuma kahuri za a binne shi fi maqabir almushrikina a cikin makwantan mushrikai malai ce kana kazalika kana al'amuru ala ahlin nabi sallallahu alaihi wasallama wastamarra ila asrina haza yace al'amarin haka yake tun daga zamanin manzon Allah kuma ya ci gaba har zuwa yau kinmu da muke magana kaga akwai makwantan musulmai akwai makwantan wanda ba musulmai ba eh kowa da nashi mm da goma ko malai ce wa min al-adillati ala zalika hadisu bashir ibn al-khasasi al-khasasiya hadisin abu abu bashir ko kuma hadisin bashir al-khasasi yake cewa baina yayin da yayin da kenan da shi da manzo Allah yace umashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ina ina tahiya muna tattaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa akhizan biyadihi manzo Allah yana yana doke da yana rike da hannuna faƙali sai ce yabnal khasasiya ya kai ɗan khasasiya ma asbahta tanqumu ala Allah miye kawayi gari da shi kake rarauka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yawan an maka ni'imomi da yawa misali sai ka samu ta matsala bangare wani harkan ka kawai ya ƙi gaba ya ƙi baya shine ma'anan tanqumu kaman abinda kake ji yana ci maka tuwa ƙwarya wanda kana so Allah biya maka wannan buƙatar taka ya ce asbahta tumashi rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan ba Allah ya zo ya musulunta ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi koma garin su har ya kai lokacin da manzala zai bayyana ya ya shiga cikin kumci da sauransu karshe dai ya zo ya samu manzala sallallahu alaihi wasallam shine suna tayya tare da manzala ko manzala iya rike da hannun shi sai ce to yanzu ko me matsalar ka asbahta tumashi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ka a yau kana tayya tare da manzan Allah qala ahsibuhu qala akhizan bi yadihi ya ce ina tsammanin ya ce ya aikata cewa yana rike da hannun shi faƙultu ya rasulallah sai na ce kenan shi ibnul hasasi ya yake cewa hai na ce ya rasulullahi bi abi anta wa ummi ya ma'aikin Allah na ba da fansan mahaifina da mahaifiyata a kanka ya ma'aikin Allah ma asbahtu ankum ala Allah shay'an ban wayi gari ba ina da wata rarauka akan Allah mai girma da buwaya kullu khairin fa'ala bi Allah dukkan alheri Allah subhanahu wataala ya aikata a gare ni yake cewa fa'ata ala ala quburil mushrikina sai yazo makwantai na na mushrikai faƙala sai mazalla sallallahu alaihi wasallam yake mazalla sai yazo makuntai na mushrikai sai yake cewa laqad sabaqa haula bi khairin kathir waɗannan mutanen alheri mai yawa ya bar su ya riga ya gabata ya bar su su imani ba ba a komowa a sake ba a ce a zo dauru sani a ce a to shi kenan wanda ba su yi na jahi ba ba su wuce ba su zo a sake musu nasu ai dai zai sai su yin babu wannan kawai aka ɗaya ne ake aka kenan kaga alheri ya riga ya gabata ya bar su wa fi riwayat yake ta khairan kaseera alheri mai yawa ya bar su sai da manzon Allah ya ta kaso uku salasa marratin summa ata ala quburil muslimin sannan kuma yazo makwantan musulmai kaga ma'anan maganar malam ta hoto can makwantan kahurai ba a ce ba a banda kabarin wani dukkan su aka ce musu alheri ya riga ya bar kenan kahurai a waje da yake binne su su kuma musulmai su ma nasu nasu makwantai da aka zo na musulmi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad adraka haula'i khairan kaseera waɗannan bayan Allah sun riski alheri mai yawa shi ma sai da manzo Allah ya maimaita su uku fa bainama huwa yamshi yana cikin tahiyan nan izhanat minhu nazaratun sai yayi wani tsinkaye fa idha huwa bi rajulin yamshi bainal quburi sai yaga wani mutum yana tahiya tsakanin kaburrurruka alaihi na'lani a tare da shi akwai takalma guda biyu faƙala sai manzan Allah ke ce ya sahiba sibtiyatain ya sahiba asibtiyatain au asabtiyatain ya ma'abucin takalma guda biyu takalma da ake da fatan fatan saniya so yake cewa asabtiyatain mazala ce waihak kai canka alqi sabtiyataika ka cire waɗannan takalman naka guda biyu ka yi urgi da su kenan ba a tahiya a cikin makwanta da mai da takalma sunna abin da ya tabbatar shi ne mutum ya aji takalmi shi a ƙoha in kuma kasan duniya ba tsoron Allah ake wanzu Allah ce ku ziyarci makwanta ya ƙara muku imani wani canza ta yi sata sai ka riƙe takalmanka hannunka ka shiga ka fito idan babu wani kalubalen kayoyi ko na makamancin wannan in akwai kaya gaskiya akwai larura da mutum zai iya amma inda ya lahiya launin misali akwai wata hanya sarar wanda za a iya shiga ba wani matsala mutum yana yahuda takalmar shi wannan sunna ce iya daga cikin sunnonin da ake cewa sunnul mahjura sunna ce da an kaurace mata muzalla ce alqisibtiyataika ka hudda waɗannan takalman naka guda biyu sabtiyataik fa nazara falamma arafa ar-rajul sai yayi dubi lokacin da ya gane wannan mutumin arafa ar-rajul rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kenan mutumin nan sai dago kanshi yayi dubi sai mutumin ya gane wanda yake mushi magana ya gane wanda yake mushi magana da ya gane wa yake mushi magana khala'a na alaihi sai ya hudda takalman shi guda biyu fara ma bihi ma yaji yayi wurgi da su me muhimmancin daga kan dai eh me muhimmancin daga kan dai a wancan lokacin ya gane waye ke magana saboda karkaje wani ba ka umarni wanda shi ba eh ba kowa wani ba shi ba yanzu kawai misali da za ta yi makwanta ana addu'a sai wani zauna zauna zauna kai kuma kanka asa kawai ka zauna ka zauna kuna maka mutuwa a ka tsaya ka an yace zauna damizin za ka zauna kaga anan bai nemi karin bayani ba saboda me yasa saboda masdar ne daga cikin masajir tashri ya mushi magana sallallahu alaihi wasallam eh mai bayani akan addinin ne ya mushi magana wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha sai hudda takalmar shi sai ya wurgi da su akhrajahu abu daud wan nasa'i wa ibn majah wa ibn abi shayba wal hakim wa siyaqu lahu min tariqihi wa min tariqihi al bayhaqi wa at-tayalisi wa ahmad والزيادات له والطبراني والثانية للبيهقي وليست في المستدرك وروى الطحاوي منه قصة الرجل صاحب السبتيتين أو سبتيتين وقال الحاكم يكي صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأقره الحافظ في الفتح الباري وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عثمان وهو البصري صاحب شعبة أنه قال حديث جيد حديث يديمي كو ونقل ابن القيم في تهذيب السنن عن الإمام أحمد أنه قال إسناده جيد وقال النووي في المجموع إسناده حسن واحتج به ابن حزم ابن حزم ياكو هجة دون حديث على أنه تشيوى لا يدفن مسلم مع مشرك با يندزى أبن مسلمي تارد مشركي yace wa fi makanin akhar a wani waje kuma ihtajja bihi ala tahrimil mashi bin ni'al ya kawo hujja da wannan hadisi akan haramcin yin tahiya da takalma a tsakanin kaburruka bin al-qubur yace kama sayati fi ta'liq al-mas'alati as-sadisa wal 20 ba'da al-mi'a kamar da zai zo a cikin mas'ala ta 126 kenan wannan shine bayani akan abin da ya shahi musulmai makwantansu daban kuma kahuri kafirai su makwantansu daban lakum dinu kuma waliya dini kowa yana shi sun a mas'ala ta gomiya tara a fan tamanin da tara male cewa sunnatu abinda ya zo a cikin sunna addafnu fil maqbarati abinda mutum a makwantai ba a gida ba li'annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance manzala sallallahu alaihi yana binne almauta matattu fi maqbaratil baqi a makwantan baƙi'a kamata wataratul akhbaru bidalika kamar yadda dalilai suka zo ɗaya bayan ɗaya akan haka wa taqaddama ba'daha wasu daga cikin dalilan sun riga sun gabata fi munasabatin shatta a wurare daban-daban a dalilin karatuka da gabbai daban-daban da malin ya kawo yace aqrabuha wanda yahi kusa shine hadisin ibnul ibnul khasasiya allazi allazi allazi suqtuhu fil mas'alati sabiqa malace wanda na kashi a cikin mas'alar da ta gabata kenan ana binne tunda kaga yace sun shigo makwantego makwantan musulmai kuma suka zo makwantan kahure kaga makwantan musulmai kenan yana nuna akan cewa musulmi ana ke binne shi a makwanta yake binne su makwantai na baqi'a mala ce walam yunqal an ahadin min as-salaf ba samu ba daga ɗaya daga cikin magabata annahu dufina fi ghairi al-maqbara an binne shi ba a makwantai ba illa ma tawatar aidan sai dai abinda yazo ta hanyoyi daban-daban أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته أم بني النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند يموت أداك عائشة تو سوى لم يسأل أنا بني النبي أن سكا موت سوى شيء النبي ده كيف هو النبي بني كيا أيها الناس كنا كيك تشكي أيها الناس yake cewa wa wadhalika min min khususiyatihi alaihi salatu wassalam wani iya daga cikin abinda manzalla yake banta da su kama dalla alaihi hadisu aisha kamar da hadisin aisha Allah kare da gare ta yi nuni akai lamma qubida rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka amshi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ikhtalafu sahabbai sun yi sabani fi dafni a ina za a binne shi fa qala abubakar sai abubakar ya ce a ku tsaya sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallama naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kunne na yana ambata shay'an yake ce yana ambata wani abu ma nasituhu wanda ban mance shi ba yake cewa kala ya ce ma qabada Allahu nabiyyan ba Allah bai taba amsar ran wani annabi ba illa fil illa fil mawdi alladhi yuhibbu an yudfana fihi sai a wurin da Allah yake so abin nan annabin to ana Allah yake amsar ran shi kenan a inda ya mutu ana yake binne shi fa dafanuhu fi mawdi'i firashihi aka binne shi a dai inda shuhuda shi take أخرجه الترمذي وقال حديث غريب وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضع يضعف من قبل حفظه عبد الرحمن ابن مليك أنا أنا رون ناش سبودا رون هردا دي كده إن تاشي كا هردا تاشي سي كاو تاريكي تون لوكتي قلت الباني كتا لكنه حديث ثابت سيدي wannan baya ana hadisi ya zama to hadisi ne tabbatacce yake cewa bi malahu min al-turuq wa shawahid saboda irin hanyoyin da hadisin yake da kuma da wasu hadisai da bawon suke shaidawa akan irin abin da yazo ya bayani akai to yanzu mal shawahid din ne malam zai kama ka yace hadisin da an same shi ta wata hanya akhrajahu ibnu majah wa ibnu sa'd wa ibn ibn adi fi al-kamil min tariqi abda min tariqi ibn abbas an abi bakr sannan kuma hanya ta biyu وابن سعد وأحمد من طريقين منقطعين منقطعين عن أبي بكر hanya ta uku rawahu malikun wa anhu ibnu sa'adin yake cewa bi maza bilagan ko balagan Allah hanya ta uku wa rawahu ibnu sa'adin bi sanadin sahihin an abi bakrin mukhtasaran mawqufan wannan shi kuma mawqufi yazo daga ibnu sa'ad daga abubakar yake cewa wa huwa fi hukmi marfu'i amma hukumci shi hukumcin hadisi ne marfu'i wa kadhalika rawahu at-tirmidhi fi shama'il fi shama'il muhammadiyya fi qissati wafati sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake bayani akan qissar rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر yake cewa wa isnaduhu sahihun lakinnahu mawqufun sanadin shi ingantacce ne sai dai hadisi ne mawqufi wallazi qablahu asrahu fil maqsud malaci hadisin da yazo ya gabata shine mafi hutowa karara a wajen manuhan tabbatar da cewa kenan manzon Allah abin da yasa aka binne shi saboda annabawa ana binne su a inda suka mutu wa idha humila dafnuhu fi baytihi ala al-ikhtisas malaci idan zamanto an doki binne shi da aka yi a gidan shi wannan khususiyya shi ce yace lam yab'ud nahyu nahyu ghairihi an zalika yake cewa bai nisanta ba akan a hana wani shi akan yin haka nan bal huwa muttajihun muttajihun li anna listimrara ad-dafn fil buyuti rubama sayyaraha maqabira kenan dai almuhim manzalla an bashi ikhtisas cewa yayi amma kuma Allah ya nisanta ga wani wanda ba shi ba saboda abinda zai biyo baya idan aka ci gaba da binne mutane kowa aka binne shi misali a gidan shi kana da ɗiya misali kamar 20 zuwa 30 ko 40 misali goma suka mutu duka aka binne su a cikin gidan me zai biyo baya sayyara ha maqabir gidanka ya zama makwantai in ya zama makwantai ko me zai biyo baya fatasiru salatu fiha makruha sai zama to sallah a cikin haramun ne nan makruhu anan ba makruhi na fiqhu ba a makruhi na haramun ne dan da mazalla hana sallah makwantai kenan baya halatta abin ne mutane sai a makwantai mazalla sallallahu alaihi wasallam da annabawa su ne suke ake binne su inda suka mutu wa qad istanbata al-bukhari al-karahata min qawlihi ij'alu yake cewa imam al-bukhari yayi istinbadi ya ciro hukuncin cewa haramun ne maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ij'alu fi buyutikum min salatikum ku sanya wani kaso a gidajenku na sallar da kuke yi sai ce wala tattakhizuha quburan kar ku riki gidajenku a matsayin makwantai makwantai ne ba a sallah a cikin shi kai ma gidanka an baka sallah a cikin gidan ka bira shi me na zama makwantai awradahu fi babi kara fi babi karahati salati fil maqabir haramta yin sallah a makwantai min hadisi ibnu umara qala al hafiz ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب وهو قوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر kar ku sanya gidajenku wannan ya fito wahili akan hannun kar ku sanya gidajenku su zaman to kaburruka kenan kaga dan ba magana wani a sallah ku sallah a ciki saboda kai da zama kabari a kawai kar ku sa gidanku gidanka kai zama kwantai in ka ce duk wanda ya mutu a gidanka zaka binne shi a cikin gidan gidanka ya zama kwantai to shi sai manzalla yace la taj'alu buyutakum maqabira malace fa inna zahirahu yaqtadi an-nahya zahirin wannan hadisin yana nuni akan an-nahya hani ani dafni akan binne mutum fil buyuti a gida mutlaqan magana a tsaye mana kai tsaye kaulan wahidan to kowa za a kai shi makontai amma kuma akwai wadanda aka toga shi banda annabawa su ne shahidai waɗanda suka tahi hilin daga aka fafata da su to su ma waɗannan ana binne su a inda a inda suka mutu e wannan ba zai zama laifi ba matuƙar dai ba a shiga haƙƙin wasu ba mana akwai ƙarancin waje a ce a wannan wurin an keɓance saboda fami kaza saboda akwai riwayoyi in ka bibiya za ka ga akwai waɗanda a ce maka wannan nan wane ne nan wane kamar wani abu ne wanda yake duk da akwai karancin mutane a wancan lokacin wanda za ka samu mafi yawa 'yan uwa suna waje guda ko kuma wani bangare guda a ce waɗannan kawai fami kaza ce ake binnewa wannan ba zai zama laifi in babu shiga haƙƙin wasu mana idan zama to ga wurin nan anan kuma wurin gaba ɗaya cika ce a ba za a binne ba saboda wurin suwa ne wannan sai zama to shine laifi malace wa yustasna mimma sabaqa ash-shuhada'u fil ma'araka kenan abinda za a iya toga cewa game da kaiwa makwantai shahidai a hilin yaƙi bar suka mutu fa innahum yudfanuna fi mawatin istishhadihim ana binne su fi mawatin istishhadihim inda suka yi shahada wala yunqaluna ila al-maqabir ba a dokan su akai su makwantai dalili akan haka hadisu Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Madinati ila al-mushrikeen manzalla ya huta daga garin Madina ya tahi zuwa ga mushrikai li yuqatilahum saboda yaƙe su wa qala abi Abdullah yace Jabir yace babana Abdullah yace yace ya Jabir ya kai Jabir ibn Abdullah ya kai Jabir ibn Abdullah la alayka an takuna fi nizari yake cewa kar ya dame ka ka zamanto a matsayin misali wanda yake jiran yadda halin rayuwa zai kasance mun yake cewa fi nizari ko kuma kace kambaci na ahlil madinati a cikin mutanen garin madina hatta ta'lama ila ma yasiru amruna kenan ka zaman to a zaman jira hakka ga yanda al'amarin mu zai kasance a cikin wannan yakin fa inni wallahi ina maka rantsuwa da Allah laula anni atruku banatin in ba dan ina jin tsoron zan bar diya mata ba saboda ya bar mata yara mata kusan guda tara yake ta li ba'di mutu in bar su yace la ahbabtu da nasu an tuqtala kaima a kashe ka baina yadayya a gabana kene zamanto tare za mu tafi wannan yakin yace amma yanda zamanto a zaman zaman jira fa bainama ana fin da yake ta fin nizarain aw fin nizarain mu lokacin da muna cikin masu zaman dako kenan da mamaya iz ja'at ammati sai ga ammata ta zo ƴar uwar mahaifina kenan yar uwar abdullahi shi kuma jabir ne ke magana shi kuma jabir din baban shi ne ya ce kawai sai ga yar uwar mahaifina ta zo yake take ca bi abi wa khali ta zo da babana shi ne abdullahi sannan kuma wa khali da ɗan uwan mahaifiyata kenan duka ta zo da su ta zo da su a wani yanayi adalathuma ta yi laftu da su ta yi labtu da su a sama abin hawa ɗaya kamar da kaga misali za a labtu ba hatsi guda biyu ɗaya a nan ɗaya a nan ɗaya dama ɗaya a gun haka ta labtu su ala nadihin akan kenan akan wani abin hawa fadakhalat bihi ma almadina ta shigo garin madinar su litadfinahuma saboda ta binne su fi maqabirina a makwantan mu na baqiya idh lahiqa rajulun yunadi sai kwatsam ta haɗu da wani mutum yunadi yana cewa yana shelan ala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amurukum manzalla yana umurtan ku an tarji'u bil qatla kowa ya maida wanda ya doko wanda ya mutun nan a maida su fatadfinuha fi masari'iha ku bunne su a hilin dagan su haisu qutilat a inda aka kashe su faraja'na bihi ma sai muka koma da su fadafannahu ma haisu qutila muka bunne su a inda aka kashe su kenan wanda yake maka nuni akan kenan shahidai ana binne su ma a hilin a hilin yaki akhrajahu ahmad bi sanadin sahihin wa ba'dahu inda abi daud wa ghayrihi mukhtasaran wa qad taqaddama fi almas'alati as-sabi'a 10 fi as-safhati ar-rabi'a 10 bi hadha al-qadr kifaya insha Allah kenan sai mu tsaya nan sai mu tashi mas'ala ta gobatar da binu na'am wa alaikum salam
na'am Allah koriya suke kai a ɗan uwansu wasu ƙasashe su rasa su gawa su kawo ta su kai gida daga nan.
Na'am.